أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta alhamis a safiyar 30 ko ga watan 30 ga watan 4 watan rabi'u nithani hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1446 ci gaba da gudanar da wato daura da muka saba akan mutum na aqida da kuma usul na as-sunna wancan sati mun yi magana kan za mu zo mu karanta wasu daga cikin rasa'il ƙananu a cikin wannan littafi na dalilu da jami'in mutunin ilm ko dalilu aljami'in mutum wanda damun yi magana kan ainihin wato littafin sunna ta almuzani ko sharfin sunna na almuzani da kuma wanne ne a gaban shi عقيدة الرازيين da sarihul sunna amma duba da cewa duka ba su da wani yawa sosai za mu ɗauko daga farko a sunna ta humaidi zuwa abin da hali ya ba da insha Allah ta'ala haka daga ta humaidi usulul sunna na al'imamul humaidi za mu fara da izinin Allah ta'ala wa bi taufiƙihi wa mannihi wa karamihi wa irshadihi to shi dai al'imam al-humaidi babban malami ne a cikin malaman su al'imam al-bukhari da shi ne abdullahi ibn zubair ibn isa ibn ubaidillah ibn usama talqurashi al-asadi al-makki al-humaidi shaikhul haram wa sahibul musnad abubakar da kunya shi kenan sunan shi abdullahi ibn zubair ibn isa ابن عبيد الله بن أسامة القرشي الأسدي المكي وان ده في شهرة ده الحميدي وبما لمين ياي كراتو ده قبرن سفضيل ابن عياض ده سفيان ابن عيينة يا يويتا يا كوتتا ده ابن عيينة لكاج الحميدي عن سفيان ابن عيينة يا رواية ده وكيع ابن الجراح da al'imamu shafi'i da wasunsu daga cikin manya-manyan hufaz al'imamu bukhari ya yi riwaya daga gare shi da shi ne malamin shi na farko cikin sahih ana cewa inda ya san akwai riwayar humaidi cikin wato ainihin hadithi baya tsallake shi ya tafi zuwa ga wani shi sa'annan ya yi riwaya daga al'imamu zuhuli ya yi riwaya daga gare shi haka abu zura da abu hatim arraziyani rahimahumallah abubakar bin muhammad bin idris al-makki warraq bin shi kenan da jama'a da yawa ya samu yabo daga manyan malamai kamar su al'imamu ahmad ke cewa al-humaidi indana imamun ji al'imamu ahmad أبو حاتم يتي أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي وهو رئيس أصحاب ابن عيينة وهو ثقة إمام يعقوب بن سفيان الفسوي يكيتي وحدثنا الحميدي وما رأيت أنصح للإسلام منه حرب الكرم الكرماني دا اللالكائي دا ابن تيمية الحراني رحمهم الله دا وسنس دا كما لميسون والصفاشي دا lahu imamatun fi sunna cikin tafiya ta sunna da kuma wato ragargaje yan bid'a shi jagora ya rubuta littafin al-musnad ya rubuta ar-radd 'ala an-nu'man wato abu hanifa akan mas'ala ta irja'i da kuma wato yin zurfi cikin ra'ayi da kiyasi an gane ko sannan ya rubuta at-tafsir ya rubuta at-tafsir wad-dala'il an tuhume shi da wasu maganganu waɗanda suka kasance a dukkaninsu canza haƙiƙa da abinda za a tuhume shi da shi to galibi raddatul fi'il ne daga waɗanda ya yi maraddi da kuma duk wanda ya yi maraddi ko dai ɗan bid'a ko wanda ya yi ɗan bid'a wato ainihin sauƙi ko ya ɗan karkata zuwa gare shi ba sa wasa da wani wannan yasa ko da ma mutum ya ce ya tuba bai cika gamsuwa ba kuma wannan ba kan shi farau ba manya-manyan jagorori a cikin sunna inda aka samu mutum da yin sakwa-sakwa a cikin tafiya ta sunna da manhaji to sukan yi kausasa harshe a kan shi ko da ya tuba ba su karɓan tuban shi kai tsaye shi Allah yakan iya karɓan tubarka amma su dai kan mu'amala irin ta da ta dawo ba kai tsaye ba duba alakar da ke tsakanin Imam Ahmad da Yahya bin Ma'in amma ya haibun ma'in da yake yana cikin waɗanda suka amsa da cikin taƙiyya ko mu ce tauriya cikin matsala ta mihna lokacin matsala ta kalkul ƙura'an da suka ɗan ji tsoro da su ibn al-madini sai suka ba da amsa da abin da khalifa yake so don a ƙyale su wani yasa limamu ahmad ya yi rantsuwa cewa duk wanda ya yi sakaci a wannan lokacin ba zai ƙara mai magana ba ba zai saurare shi ba ibn ma'in tare da ahmad suka yi gwagwarmayar neman hadisi da neman ilimi amma duk da haka har lokacin da al'imamu ahmad ba shi da lafiya yana kwance ibn ma'in ya shigo gurin shi da ma ya sallama ya ƙi amsa mushi sallam ya mai magana sai ya juya fuskar shi ma ya daina kallon shi ibn ma'in yake ce mai ya aba abdullah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ya abu abdullahi hadithu amma gane ku hadithu amma duk da haka yake saurara shi sai bayan ya fita sai yake ce ma dalibai kun ji shi wai hadithu amma shi ammar cewa yayi marartu bi qaumin wa hum yasubbunaka hmm yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam na wuce naji ana zagin ka suka umarce ni in zage ka naki sai yace fa darabuni sai suka buge ni ce su kuma wannan cewa aka yi za a buge su yi suka faɗa da aka gaya ma ibn ma'in sai ya ce ghafarallahu laka ya abu abdullah an ta'afqahu ahli al-amr abu kowa sanin fiko ibn ma'in sai yake nadama akan tahawunin da suka yi a baya to idan har al-imam ahmad zai ma imam babba cikin a'imma irin wannan mu'amala kuma babban abokin shi babban na hannun daman shi irin wannan mu'amala to ina ga dan an ruwaito al-humaidi ma wasu daga cikin malamai kamar su ibnu abdul hakam irin wannan mu'amala wanda ha i'tidari sun zo sun mai yaki karban uzurin su to ai shi ma ibnu ma'in ya ma al-imam ahmad i'tidar ya ki karban uzurin shi an fahimta ko kuma duk aqran da imam ahmad da humaidi da ainihin wato su ibn al-madini da duka duk mas'ala ce ta mihna da sauransu an fahimci wannan to da haka duk abin da aka tuhumi al-imam al-humaidi da shi bai wuce tankilin shiga in bid'a da kausasa musu da kuma rashin mujamala da duk wanda ya karkata zuwa gare su kowaye shi kuma wannan shine tafarki na sunna ba wani majamaja ba nuku nuku da kuma raddi da yema wasu abu hanifa wasu suna ganin saboda jalala ta abu hanifa da girman shi ya za a yi mai raddi shi kuma yana kallon mutuncin sunnan yana sama da mutuncin abu hanifa an gane wannan abu hanifa yana da kurakurai da yawa da malamai haddasa sufiyanu thauri ko riwaya baya yi daga abu hanifa har kyamatan ma ambatan sunan shi yake tare da cewa ba mu ce abu hanifa batacce ba ne amma yana da kurakurai cikin aƙida da fiƙo masu yawan gaske da kuma dole ne in guri ya bada a dinga bayani so ka bar mutane cikin wato ainihin dimaucewa kun gane wannan saboda haka imam al-humaidi imam ne kusa ne jagora ne ginshiki ne shi a cikin tafiya ta sunna gurin ba ta kariya da kuma mai da martani ga duk wanda yake taɓata ko yake mata rara gefe wurin suka wannan risala ta al-humaidi ta tabbata zuwa gare shi kamar yadda al-imam zahabi ya ruwaito ta da isnadin shi zuwa ga al-imam al-humaidi a cikin littafin tazkiratul huffaz wasan zahabi ya rubuta tazkiratul huffaz kawai ba da labarin manyan malamai ne na hadisi kamar yadda siyaru alamin nubala shi kuma a ammu shi ba da labarin shahararru ko na kwarai ne ko na banza zai baka labarinsu da cikalar su abul alamin mu'arri su ainihin at-tauhidi su duk ya bada labarin su a ciki kaga na ai lalatattu ne matsiyata ne bada labarin hatta sahabbai da tabi'ai da sauransu shi dai a'lam wanda ya zama sanannu ne shahararru kamar yanda shi kuma ibnu ma'in ya rubuta ainihin wato akhbarul minani mashahir mashahir al-amsar da suke shahararru a cikin garuruwa tasnifi na abin da ya shafi tarjama tarjamatul rijal dama ya bangarori ne mabambanta da cikin tadkiratul huffaz al-imam az-zahabi ya ruwaito wannan wato risala ta al-imam al-humaidi da isnadin shi wanda ya tike zuwa ga bishr ibn musa wanda shine ya ruwaito wannan risala kai tsaye daga al'imamun humaidi isnadin al'imamun zahabi a cikin tazkiratul huffadi juzi'i na biyu safaha ta 412 tarjama ta 419 tarjamar al'imamun humaidi kenan yake cewa akhbarana isma'il ibn abdurrahman قال أخبرنا ابن قدامة قال أخبرنا سعد الله بن نصر قال أخبرنا أبو منصور الخياطي الخياط وقال أخبرنا عبد الغفار بن محمد قال أخبرنا أبو علي الصواف قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا الحميدي أنه قال أصول السنة عندنا سيأنبتي شهر زواق رشي أم فهمته الإمام الذهبي نقلتكم رجال الإمام الذهبي كسنكو الندقتك أن يباشي an faɗi wato ainihin ba dai wani wanda yake mutaham a cikinsu kuma rijalul hadith waɗanda suke daga bayan shekara ta ɗari uku wanda ahmad shakir ya ambata a cikin ta'alikin shi akan alba'ithul hadith na ibnu kathir wanda maganar ta samo asali daga ibnu salah cikin ulumul hadith cewa akan yi musamaha wasu kawa'id ba a ainihin wato kausasawa a kansu a cikin 'yan baya gurin isnadi so da galibi isnadin ana ana yin shi ana ainihin kula da shi ne kawai saboda ijazat amma ba wai saboda i'timadi akan shi ba domin bayan shekara 300 nan misali galibin hadisai duk an rubuta su cikin littattafai daga koda mutum zai koro isnadin shi kawai dai wato dan kula da ilimin isnadin ne kai la yandafir amma ba da ka ba ko da isnadinka ko ba isnadinka hadisin akwai shi wani za a ce kana da ijaza ta bulughul maram ko ijaza ta riyadus salihin ko ijaza ta bukhari ba ruwanmu da isnadinka an gane ko saboda littafin ya tabbata daga al-imam al-bukhari tabbatar da ta wuce tabbata an gane to hakan na littattafan su al-imam nawawi da su to haka shi ma wannan littafin na humaidi ya zo ta akwai riwayat da yawa kuma isnadin zahabi kusan gani nake ya dan fi wato tsafta zuwa ga al-Imam al-Humaydi kun gane wannan bai to daka insha Allah ta'ala zamu shiga cikin wannan littafi shi da al-Humaydi ya rasu 219 219 kene na cikin tabaka ta tara tabakar su al-Imam الشافعي da shi al-Shafi'i shine ra'sul hadhihi al-tabaqa yana yana ɗan gaba da su Ahmad kaɗan da su Ahmad Sura 241 ya rasu 219 na'am wani zai karanta man nasu fagar
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال المسلم رحمه الله تعالى
تقول أصول السنة للإمام الحميدي نعم أصول السنة للحميدي نعم
قال حدثنا بشر بن موسى موسى قال حدثنا الحميدي أنه قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بقدر خيره وشره حلمه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما لم وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل na'am to وأن fadin shi as-sunnatu indana mun yi bayani a karatun sharh sunna kuma mun ji daga zancen bishr ibn al-harith wanda al-imam al-barbahari ya yi tasdirin littafin da wannan magana ba tare da azwun ta zuwa ga al-qa'il ba ma ya kawo ta a can karshe-karshen littafin daga bishr ibn al-harith cewa السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة سنة إتتي مسلنتي مسلنتي شيني سنة أما سيدي أتي تبتتت مسلنتي ومن غالب المنتسبون وال... آ... إلى الإسلام سنة يوم مسلنتي أما سناني كوي با, با حقيقة با to ita sunna shine dabbaka musuluncin nan daga duniyar littafi zuwa duniyar aiki ana daga aya ta alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da rayuwar sahabbai sai ka tsabbaka ta a aikace wannan shine sunna yana a cikin kowane janibi a cikin janibin aqida da janibin ibada da janibin mu'amala da suluk da dukkan komai to sai yace sunna indana inda man inda ahli sunna alladhina kana yantami ilaihim wa ya ta'assa bihim zaka sai yake cewa as-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bi qadari khairihi wa sharri sai fara zance akan mas'ala ta taqaddara daga kowa daga cikin malamai da suke rubutu kan sunna ko aqida kowa da bangaren da yake ba ma karfi galibi sun fi magana kan jama'a a farko lizumtar jama'a da kuma nisan ta furqa daga baya sai a biyo abuwab din daki daki sai ya fara da mas'ala ta qaddara wadda tana daga cikin ahammu masailil aqida wadda take takan bayi zuwa ga mutum ko dai ya zauna cikin musuluncin ko ya fice ba tare da ya sani ba wal iyadu billah to saboda haka sai ya ce mutum yayi imani da qaddara khairihi wa sharrihi alkhairinta da sharrinta wanda ya zo a hadisin jibril an tu'mina billahi wa karshe sai ya ce an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai ya ce hulwihi wa murrihi in imani da kaddaran nan mai zaƙinta da kuma mai ɗacinta kamar dai shi ne khairihi wa sharrihi sai dai wannan lafazin bai tabbata ba duk da ma'anar shi ita ce khairihi wa sharrihi ko amma lafazin bai tabbata ba riwayar da ta ƙara da wannan lafazin tana cikin sunan na ibnu maja da cikin zawa'id na ibnu maja da kun san zawa'id na ibnu maja mazanna ce na na rauni shi yasa al-busiri ya rubuta misbahu zujaja ala zawa'id ibnu maja to ibnu maja ya fitar da ita daga adi ibn hatim al-ta'i رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ونؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها وسيد البوسيري يرون تونا إسناده أيوة باب كأي نعم أحسن باسوفي بوانتا بابا بابا البردة بمي كواشا كواشا باشي با albusiri wanga almuhaddisi an fahimta ko to ya ya raunata wannan kawai ne ce a busirin ashe ba ina ba shi ba wancan waka ya iya an gane kuma ba tsafta to da ka sai sai sai ainihin wato busiri ya raunata isnadin Sheikhul Albani ma yace da'ifun jiddan a cikin da'if ibn Majah da ka a irin wannan bugiri musamman matsala ta aqida kaga babu ayi ijtihadi a cikin ta ko malamai suna hana hatta lafazi yi amfani da lafazin da bai tabbata ba wannan yasa ake suka a jingina ma Allah subhanahu wataala sifa ta qidam kamar a kira shi alqadim tare da da yawa daga cikin malamai haddasa al-imam al-tahawi sun ambata haddasa shekul islam ibn taymiya su ibn abil izz da sauransu da yawan gaske sun ambaci wato ainihin sifa ta alqidam ga Allah subhanahu wataala su kira shi da alqadim duk da wasu suna ba su uzurin cewa a matsayin ikhbar ne ba kuma ba, ba sifa ba don ba wanda isa ya siffanta Allah da wata sifa sai shi Allah subhanahu wataala sai kuma ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka malamai suka yi musu raddi to ba a karɓi wannan cewa alƙadimu ba a kira shi mai al'awwal da ya kira kan shi ko domin lafazin alƙadim yana iya ɗaukan ma'anar hudus wanda yake ƙadim ne in aka fidda wasu shekaru ya zama hadith a lokacin shi wannan mutumin ƙayayi da ɗaɗɗe ne to shekarar shi nawa shekarar shi tamanin to shekara tamanin ba ɗaya da suka wuce lokacin ma ƙadim ne kaga ba qadim bane kaga wannan abubuwa ne da suke ta'tari al-khalq lal khaliq daga shi Allah subhanahu wata'ala ba a sifanta shi da wani to daga ababun aqida lafazi baka amfani da shi sai wanda ya tabbata koda a ce ma'anar su daya kaga ai khairihi zai iya daukan ma'anar hulwi hulwi ko sharrihi zai iya daukan ma'anar murri amma da yake ababun aqida ne ba za a ba za a karbi wannan ba da hadisin da ya zo da shi da'ifin ne kamar yadda muka yi magana bal da'ifin jiddan sannan ya magana wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakul li yukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakul li yusibah wannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas cikin Tirmidhi ko da yana cikin al-arba'una shine hadisi na 19 ko hadisi na 19 sannan akwai hadisai da dama mun karanta su cikin ash-shari'a da kuma cikin usulun sunna na ibn abi zamanin daga sahabbai mabambanta sun ba da labarin cewa mutum da zai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum zai ci da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari Allah ba zai karba ba hatta ya alama annama asabahu lam yakul li yukhti'ahu wa ma akhfa'ahu lam yakul li yusiba sannan cewa anna zalika kullahu qada'un min Allah duk abin da ya faru na daga wan haka to addara ce daga Allah kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun duk abin da zai faru da kai na alkhairi ko na sharri addara ce daga Allah subhanahu wata'ala kuma nufin ka da alkhairi yake alkhair kaddara ta alheri ai takan juye ta zama mi ta zama sharri kamar yadda kaddarar sharri takan juye ta zama ta zama alkhairi wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum kai ka kyamace abu kuma ya zama alheri gare ku faso abu ya zama sharri gare ku ga dai dukiya Allah ma ya kira ta alkhairi innahu li hubbil khairi شديد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت موت موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا وهو المال أقدوك يا الهيري أما ديوة وتدسوا كما سقارونا لو أن سكا بالتفركش علمي أسأل إن شاء الهيري أما يكن زم شري قواني قواني دي أهلك الدوان نموتم النتكين a'raf ko da Allah ya bada labarin da suke cewa bal'ama dan ba'ura watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin wanda suka faɗa akan Sulaiman ibn Dawud da Shadaku a lokacin shi ba a san wanda ya kai shi har da amma karshe hagiya ya koma yana sha wanda mun yi bayanin shi a wannan majalisa akwai abin da kuma zai zama sharri asalin shi sharri ne amma sai ya zama alkhairi wato ainihin gabawa makanta misali ya kaddara ce a zahiri ta sharri amma akwai wanda shi sanadiyan yanzu ya zama makaho sai ya koma ga Allah ya likis ya tuba to da wata shegantaka ba shi da damar yinta misalai da dama irin wannan akwai su Allah ya samu dace na'am
ثم قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل قول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة والترقم إلا بسنة duk yanda za ka yi aikin alheri inda ba a kan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ka yi ba na aikin naka ba zai yi amfani ba kuma ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad shi yasa ai mun karanta daga zancen wani ne cikin barbahari cewa karamin aiki duk da ta zo marfu'a amma bai tabbata ba marfu'i zancen Hassan al-Basri ko Sufyan al-Thawri cikin su biyu ne cewa aiki mai yawa cikin bid'a gwara aiki kadan a cikin sunna shine muka buga misali da ni da asuwaki da ni da maulidi ko da wanda zai je sauke qur'ani gurin maulidi gwara wanda zai yi asuwaki ba wanda zai aswaki domin ya yi ginin maulidin shi a kan bid'a ita kuma bid'a a shafa zurfin harin da haka rubtawa za ta yi shi ma wanda ya aswaki inda ya yi shi imtitana yana ana samun ran ya samu lada shi ko wancan sai dai zunubi domin annabi shi cewa duk wata bid'a bata ce kullu bid'atin dalala to da ka da abin da zaka yi na aiki duk yawan shi duk kokarin da zaka yi a ciki duk ikhlasin da zaka mai maulidin can fa koda da ikhlasi yayi yayi dan Allah to tunda da yayi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi mai jifa da shi da aikin da zaka yi ka tabbatar ka yi shi a tsarin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
أحسن الله إليكم ثم قال واتركم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم رضي الله عنهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة ليس له في البيت شيء حقه قال أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسمه الله تعالى الخير وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء نعم من نسل لكم كنا منذ تيوي كوباتي تسيبه نعم مسأسيبه سنتين دليزان bintinku na'am mas'ala yanzu ya shigo mas'ala ta sahabbai kun san kun san na muku bayani a cikin karatun ibnu abi zamani ko cewa su na farko farkon malamai da suke rubutu za ga galibi ba su cika kulla babuka ba ko cikin sharhi sunna cikin sharhi sunna zai wuya ga sun kulla babun kaza babun kaza babun kaza in ba su al'imamu malik ba duk da cewa wasu ma cewa aka yi ɗalibansu wanda suka ruwaito kun gani kama maliku waɗanda suka ruwaito muwaɗansu suka dinga kulla wannan babuka wani yasa za ka ga gurin tabwib na riwayar a ainihin wato yahya ya bambanta da riwayar muhammad bin hassan riwayar muhammad bin hassan a shaibani ta bambanta da riwayar fa'anabi riwayar fa'anabi ta bambanta da haka to ‘yan baya su ne suke zama su haddaba su tsara su rattaba abu galibi su magabata kawai sardi ake zubowa saboda su suna da kaifin fahimta kai yanzu ana kulla ma babi ne don kar hankalin kai ta yawo kai ta samun tashtiti da abin ga cikin kafin ka fahimta ka rasa tomi ina aka dosa duk da ana kulla babin ma wani gurin ai sai ka attasu alhafiz ya zo sharhin bukhari wani gurin sai ka ji ya ce to dai Allah kaɗai ya san me malam yake nufi amma dai wala Allah kaza wala Allah kaza shi yasa suka ce fiqhul bukhari fi tarajumi cikin wannan tarajum din nashi nan aka gano fiqhun shi duk da bai rubuta littafin fiqhu ba amma cikin sahihul bukhari nan an gano ai ba hadisin ba ka san inda za a daura shi shi yasa ibnu hajar yace wa imamu ahli dunya fi fiqhil hadith yana yaba al-bukhari sai jabalul hifzi wa imamu ahli dunya fi fiqhil hadith saboda haka nan kamar an shiga wani babu ne wata matsala ce ta ta dabu sai yake cewa wata rahumu ala ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulli wannan duka yana cikin as-sunnatu indana da ya ambata nema masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su rahama mun Allah ta'ala ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya ce ba umarce mu ba face sai da yi musu istighfari duk wanda ya zage su ko ya ci mutuncinsu dukkansu ko ɗaya daga cikinsu baya kan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam taɓaɓɓe ne wulaƙantacce ne kuma ba shi da rabo a cikin fai'u wata ganima ko fai'u da za a samu an ji yaƙi kafirai sun watse an tattaro dukiyoyinsu an zo rabawa ana raba ma kowa amma al'imamu malik ya ce banda mutumin da ke zagin sahabbai banda wanda ma ba ma zagi ba banda wanda baya roƙa musu gafara wanda baya cewa radiyallahu anhum ko ya ce ghafarallahu lahum ko ya ce rahimahumullah to shi wannan banda shi domin Allah ta'ala ya faɗi waɗanda za a ba fai'u ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim kaga al muhajiruna kenan sannan sai ya ce walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana kaga ansaru kenan yan baya sai ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman sai ce faman lam yaqul hadha lahum falaysa mimman ju'ila lahu al ba wai zancen sai ya zage zaka jira ma har sai ya zage su ai duk wanda kaga baya girmama sahabi to alama ce ta tabewa alama ce ta shi'anci da zandaka a tattare da shi shi girmama sahabi wajibi ne san su dole ne su kafirci ne in ji al'imamu malik kuma malamai suka goya mai baya da mutum ya ji yana ƙin sahabbai a ran shi ya zama arni so da ya ce ya riza bihimul kuffa ya riza bihimul kuffa su dole ne ka so su akwai wanda a rayuwa yanzu san shi ba wani amma in dai sahabi ne dole ka so shi sannan mai san su ma dole ka so shi kuma mai ƙin su dole ka ƙi shi da ya zama kana ɗan girmama wani ɗan shi a to ka bi ta farkin shi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyam da shi za a hada kara na gobe alqiyam yanzu nasrul lata da aka halaka Allah ya kara nauyin kasa kara turbuda hancin shi a cikin wuta yanzu wani gani yake an kashe musulmi saboda an ce yahudawa suka kashe shi to yahudun ba Allah ya ga mana suna fada a tsakanin su ba kuma antum haula'i taqtuluna anfusakum ko ita ce take bayyana sadaqallahu alazim wa man asdaqu minallahi haditha babu su ne tsakaninsu ne kawai suke fada ba wani abu da dan shi'a da yahudu uwarsu ɗaya ubansu da su ɗaya ubansu da kaga wani ya ɗaura a status ɗin shi wakila shi yana nuna wa shi ba ɗan shi'a ba ne yana ganin wane ya yi shahada wani yana sana wani kuma bai san waye nasurullah ta ba wai sun ce nasurullah ya aka yi zama nasurullah nasurullah ta ne mutumin da yake cewa ayoyin ahkam eh ayoyin su sun ga halata da nadura ayoyin ahkam yace jami'a ne ba su aiki har sai mahadi ya bayyana alqai to me ya rage ku to wannan kaji kana son shi to wannan musuluncin naka ya kama hanyar isbiya an sa mai date na lalacewa wannan dole ka kishi kuma ka bauta ma Allah da kin shi kai murna kai farin ciki da mutuwar shi musamman bukhari ya ruwaito lokacin ana yakin ahzab ko wani katon arni ya lullube kanshi da garkuwa ko ina sai fuskar shi sai goshin shi yana ta kashe musulmai shi kuma sa'ad dama yana hannun daman annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwan kibiya yana ta neman ya seto yana juyowa ya same shi a tsakiyar goshi ya tsula mai kibiya arnan nan sai dai sama ya faɗi sai annabi ya yi dariya sallallahu alaihi wasallam don Allah ya mutu murna kake murna kake ka ji daɗi zuka ce maka zazzaki ya mutu sai ka ce alhamdulillah inda ne kai su jude shukuri kai dan bid'ar da bata kafirtar da shi ba ma in ya mutu murna ake ballantana bid'a ta shi'anci bid'ar da bata kafirta mutum ba ai hajjaj ba wanda yace kafiri ne da ya mutu wanda suka yi sujada sai da har rubutu akai akan su wanda suka yi sujada godiya ga Allah da hajjaj ya mutu al-hasan al-basri yana cikin su umar ibn abdul aziz al-khalifatu al-adil yana cikin su yanzu suka yi ma Allah sujudi na fata an gano wannan to haka to da ka sai ya kawo zancen maliku mun karanta shi a cikin karatuttukanmu na baya da isnadi wanda yake tabbatacce na'am أحسن الله إليكم ثم قال والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا mubtadi a nan kaga kurman baki bid'a akwai mukaffira akwai mufassiqa wace ake nufi nan mukaffira ce wanda yace alqur'ani makhluq ne arni wannan shine abinda su al-imam Ahmad sun Nu'aym ibn Hammad su ainihin ad-Darimi da sauran manyan malamai suka tafi akai tayyib sai dai la ala ta'ayyin ko ba ayyana wani kai tsaye a ce tunda ka ce qur'ani makhluq ne ka kafurta a sai hujja ta tabbata kan mutum in hujja ta tabbata kan mutum ya ga shi ra'ayinsu jiham bin safwan zai bi to dama jiham dan wuta ne jiham har balaraban kauye ya kafir ya kafirta shi ko ala inna jahaman kafirun bana kufruhu man qala yawman qawla jahamin faqad kafar shi balaraban kauye bai da aya bai da hadisi amma dai yaji ana inna allaha sami'un bila sami'in ai karyata Allah ne basirun bila basar sai ya tsaya ya dakatar da rakuman shi ya dau takarda ya rubuta inna baitukan irtijalan nan take yace ka zama aran sai ayurdika allahu qala ya jahm qailun abuka mru'un hurrun khatirun bila khatar alimun bila ilmin wasirun bila wafa fa bil ilmi mawsufun wa bil jahli mushtahar أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تسيرها عما قليل إلى سقر kuma gaskiya ne malamai sun ta nakalto waɗannan baituka suna istihsanin abinda wannan arabi ya ambata bayyin sufiyan wa yake nufi da sauri kuma sufiyan ibn uyayna cikin tarjumar shi mun ambata da yace sufyan ibn uyayna annahu akthara anhu wa jawada na'am
وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال وقال اسكت يا سبي بل حتى لا يبقى منه شيء والإقرار بالرؤية بعد الموت
نعم wannan asar al'ajuri ya fitar da shi cikin shari'a ko sai al'imanu biro'u ya ko asar na sufiyan da ɗan'uwan shi ɗan'uwan shi ibrahim a sunan shi ko cewa mutane ba ka yaro ne ƙarami ma'ana ba ka fahimci komi ba imani yana raguwa har ya zama ba komi cikin shi don ba haka ba me yasa ake ridda inda imani bai raguwa kenan ba ridda wannan yasa rikakkun murji'a cikinsu akwai wanda sun kore ridda kwata-kwata a ce ba ridda duk dai mutum ya shiga musulunci to shi ke kama annal amala la yanfa'u ma al-kufr suka ce haka za al-ma'asiya la tadurru ma al-iman shi yasa ai su al-imam Ahmad suke kyaman kiyasi irin wannan kiyasin suke nufi irin wannan kiyasin daga aya ga hadisi ka kauda kai daga gare su ka ce da hankalinka za ka auna tun da dai arne in yi sallah Allah ba zai karba ba to shi ma musulmi in ya sha giya babu matsala imanu jibrilin wa imanin ladhi rakibal ma'asi indakum siyani a gurin su daga tabewa ce wal iyad billah na'am
ثم قال ومن نطق به وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي na'am to kun ga anan ya ambaci misali kan wasu sifat ya ambaci ar-ru'ya ba'da al-maut ina nufin ganin Allah subhanahu wataala wanda mun yi bayanai a baya ba buƙatar mu ta ƙara tsawaitawa cewa ganin Allah a guri biyu a al-ardul mahshar da kuma a aljanna mu'mini za su ga Allah subhanahu wataala kuma kafirai Allah ya hana su ganin shi kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna su kuma mu'minai wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira wanda ko yace ba a ganin Allah kar Allah ya sa ya ga Allah din eh shine yayi addu'ar da wani salafi yayi mawa Bishr al-Marisi ko da ya mutu yaje ya mai sallah aka ce kai yanzu dan bid'a zaka musalla kaza kaza yace ni da naje na tsaya ba wani addu'a ne Allahumma ghfir lahu warhamhu ba shine Allahumma inna 'abdaka hadha qad ankara as-sirata fala tujawizhu 'an as-sirat inna 'abdaka hadha qad ankara al-mizan fala tuthaqqil lahu mizana وأن عبدك هذا قد أنكر الحوض فلا, فلا تسقه من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم duka abubuwan da ya karyata ya ce ya gansu a Allah kai ya bashi su an gane wannan to shi to saboda haka imani da abun didda alqur'ani da hadisi suka tabbatar kaga wa ma nataqa bihi alqur'an wal hadith abinda qur'ani da hadisi suka ambata su sadaf suna girmama nasi da abin da ya tabbata daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam karban shi ake a babin abin da ya shafi aqida babin abin da ya shafi aikin Allah subhanahu wataala yanda aka dama ma haka zaka sha yanda aka gai babu ragi babu kari haka zaka rike shi sai yace mithlu wa qalat al yahud yadullahi maghlula ce ghullat aydihim ma'ana zuwa karashin ayoyin biyu kaga isbatu sifatil yad kaga yahudu sun nakasa Allah ta'ala amma ai gwara yahudu a wannan babu da ainihin mu'attila su yahudu cewa suka yi hannun Allah ya suka jingina mai hannu daya sai suka jingina mashi kuma ruwa suka ce yadullahi maghlula to su kuma jahamiyya cewa suka yi bashi ma da hannu wanda ibn al-qayyim cikin al-kafiyatu shafiya da kuma ijtima'ul jiyush al-islamiyya a ciki yake cewa gwara yahudu a wannan babu da jahamiya don su sun karyata Allah ne kwata-kwata su kuma yahudu tsageranci suka an fahimta ko su tsageranci suka ai ko a kafurci ka hawa-hawa ne maratib da wanda ya ce babu Allah da wanda ya ce Allah uku ne kowa arne ne cikinsu amma gwara me wani ya fi gwara-gwara ciki gwara wanda ya ce Allah uku ne domin ya yi ifibati ya tabbatar sai dai ya yi shirka shi kuma wancan cewa babu Allah ma kwata-kwata ya kore dukkansu dai arna ne duk sakare ka kira wawa an kaga shashasha kuta wuta ne amma dai dan dama-dama shi yasa mai cewa Allah uku ne aka yadda ka auri mace daga cikinsu ka ci yankansu ka yi kaza amma da ya ce babu Allah ba ko haɗa inuwa ka kuli shi kun gane wannan ko so da haka su jahamiya sai suka ce ba shi da hannu su ma a sha'iran jahamiyanci suka yi domin cewa suka yi ba hannu ba ne eh suka ce ba hannu ba ne mai suke nufi in yana da hannu shi ne in bai da hannu ba shi ba ne kenan dai an bu jahamawa kun fahimta ku suka ce ba hannu ba ne amma kafin su ce ba hannu ba ne sai da suka yi tashbihi sannan suka yi ta'abili sannan suka laɓe zuwa ga ta'awili don da aka ce yadullahi maghlula hannun bakar ko zaidun minan nasi suka fara tunawa kaga tashbihi kenan sannan sai suka ce ka ina ba zai yi a ce yana da hannu ba kaga sun yi ta'abili sun bi kwatami na jahamiya sun daga baya sai suka ga musulmi ba zai yadda da su ba irin yadda arabi ya kafurta jaham dan Allah ya ce ka ce ba haka ba ka zama arni da aka sai suka ce to eh yado ne amma ba hannu ba yado ne amma kowa ake nufi karfi ake nufi taimako ake nufi kaza ake nufi wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi kaga ilhadi kenan cikin sunayen Allah to amma ahlus sunna suka ce eh yana da kaga shi Allah da ya musu raddi sai ya ce bal yadahu mabsuqata kaga ba makanka kariya yana da asali a addini ayyadullahi hannu ɗaya suka ce ko sai Allah ya ce bal ya dawo mabsuṭata ni yunfiqu kayfa yasha ya ƙaryata su gurin jingina mai hannu ɗaya ya ƙaryata su gurin jingina mashi ruwa azza wa jalla sannan kuma sai ce su ɗin ne marowata hullat aidi kuma tun da sun Allah shegantaka wa lu'inu bi ma qalu Allah ya tsine musu albarka to wanda yace Allah na da hannu ɗaya an tsine mai ina ga wanda yace bai da hannu sai dai ahlus sunna suka ce yana da hannu amma dai ba irin hannun halitta ba ba irin hannun da ka sani ba domin shi ɗin ba ka san haƙiƙanin shi ba azza wa jalla yadda ka san zatin Allah subhanahu wa ta'ala laisa ka sa'ir zawat ba ganin sifatuhu laisat ka sa'ir sifat li'annan sifat ta ci ba'ud zawat an fahimci wannan aiwa warai da gaske to da ka duk maganar da za a yi akan sifa ita ce za a yi akan zati ahsanuha fi dhati ahsan haka ne kuma kowace sifa abinda zaka faɗa a kanta duk sauran haka zaka faɗa a kai yasa ai mun sha magana cewa ba ash'ari yazo ya zauna da bajahami su tattauna shi bajahami ya kore shi ba ash'ari ya zabi wasu ko ya ce Allah yana da ilimi yana da rayuwa hayatun wa baqa'un wa wane ne guda bakwai din nan da qawaidi sai ce to ba za mu ce babu shi ya ce akwai ba za mu ce ya za a ka ce Allah yana da rayuwa ba kai ma kana rayuwa ba kana da rayuwa ya sai ta ba irin rayuwa ta ba sai mu ce eh to mu da muka ce yana da hannu ai ba irin hannunka ba da muka ce yana fushi ba irin fushinka kai dan banza gane ko bayyo to da ka ya ambaci zancen wasu samawati maqwiyatun bi yamin kuma hadisi ya ce wakilta yadaihi yamin bal hadith yace da ire-iren wannan fadin shi wala nufassiru ba mu fassara shi wannan muka ce tafwidun menene kaifiya ba tafwidun ma'ana ba tafwi ash'ira suke cewa salaf suna tafwidun ma'ana sai su ce Allah yana da hannu amma shi ya san me hannu a gurin a sai mu ce yana da hannu na haƙiƙa amma ba mu san yaya hannun yake ba kun fahimta ko na'am طيب سيمن دان يسوري كده
ثم قال وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في درك الخمس الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت نعم أجا خوارج da su da mu'tazila su yake maraddi wa'idiyya kenan su cewa mutumin da ya aikata babban laifi ya mutu bai tuba ba to kawai dan wuta ne duka da mu'tazila da khawarij sun faɗa ka amma su khawarij sai suka ce kafiri mu'tazila suka ce a mu ba za mu ce mai kafiri ba amma huwa fi manzilatin baina manzilatayn eh shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba lakin mukhalladun fil nari ana jikari eh to da ana shi ko Allah ta'ala ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yakan gafarta wa mutum zanuban shi duk yawan su in dai babu shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yanzu Allah sallama ya ruwaito daga Allah ta'ala yace ya ibn adama law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira shikenan Allah da aka saba mawa shi yace zai yafi zai yafi kai ba kawarije da ba mu'tazili kuma kai asuwa kare da gudun layya na'am
ثم قال فأما ثلاث منها فلا ينافر تاركها ومن لم يتشهد ولم ولم يصلي ولم يصم لأنه لا يؤخر شيء شيء من هذا أو عن وقته ولا يجيب ولا يجزئ عن قضاء ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عاملا أو وقته فأما الزكاة فمتى فمتى ما أداها أجزأت عنه وكا وكان آثما بالحبس نعم وأما الحج فما وجب عليه ووجد السبيل إليه ووجب عليه ولا يجب عليه في عاجله ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخ- في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حب مساكين نعم مساكين حبسه عليه حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليه نعم وأما, آه نعم قال سر وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أداه وإن هو مات وهو, وا- وهو واجب مستطيع لم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك معديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته تم الكتاب والحمد لله وحده صلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم تسليما كثيرا na'am Ah, rukunnan aikin hajji shine ya dan yi bayani akan su cewa guda ukun nan fala yunazaru tarikaha wannan ba a jinkirtawa mutum in ya bar su shahadatani da sallah da azumi dole duk shekara mutum sai ya yi sallah sannan ah, wato ainihin faɗin shahada biyu dole ne ya yi su ya shiga cikin addinin musulunci akan nan sallah dole ya yi sallah a lokacinta لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته wannan ba a jinkirta ɗaya daga cikinsu daga lokacin shi wala yujzi'u man qadahu ba'da tafridihi fihi 'amidan an waqti kun ga wannan maganar ku ba mutum in ya yace bari in rama daga baya in dai da gangan ya bar shi da sallah da azumi wannan bai bai wadatar mushi kaga wannan magana ta zo cikin zancen magabata kenan a matsayin sunna ne waɗanda suka saba daga cikin mazahib anan ba za a biye musu ba mutumin da ya bar azumi da gangan da hadisin da ya ce ya rama bai tabbata ba. mutumin da ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita zancen ya rama bai taso ba shi an ibnu taymiya ya ce in an ce ya rama amma an girmama shi eh saboda ya ma Allah tabaraka wa ta'ala shishigi shi Allah ya ce ayi ta ba'da zawali misali azhar shi sai ya ce a barin bata sai tsakar dare aiki yayi yawa kuma a ce a karba lokacin ya yi feri min sai dai ya tuba Eh, sai dai ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don ya ce inna salata kana ta'alal mu'mini na kitaban maukuta shi ma azumin watan ramadana Allah ya ce ayyaman ma'adudati sai mutum ya ƙiye cikin wa'innan al'ayyamul ma'adudati kenan kowa na da zaɓin ne abin da ya ga dama cikin addini haka ba zai yiwu ba ta kalmar shahada ita ce za a iya cewa ko da ya yi tafrid daga bayan inda ya yi ta za a karɓa saboda zahiri ake karɓa daga daga mutum inda ba zindiki ba zindiki ne malamai suka ce ba a karɓan tuba shi da galibin malamai sun faɗa haka, wanda aka gano zandaka tattare da shi cewa shi ya shigo musuluncin don ya yaƙi da musulunci ne to shi ba a karɓan tuba shi da yawan malamai sun faɗa haka amma dai yana kafiri sai ya zo ya musulunta aka cewa yanzu ka shekara saba'in cikin kafirci yadda ka kusa mutuwa sannan ka zo za ka musulunta sai duna abubakar ba mahaifin shi abu kuhafa da ya musulunta a fatihu makka babu bakin gashi a jikin shi an zo da shi da farin gashi shar ya tsufa sosai nabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi musuluncin shi ya ce su je su mai lalle a gashin shi wannan farin a kau da shi da lalle ina fata an gane saboda haka wannan bayani nashi akan sallah da ainihin azumi kenan sai ce ita zakka duk lokacin da mutum ya bayar tayi amma zai samu zunubi in bai bada ta a lokacin ta ba zakkan mutum ta wajaba a watan sha'ban sai ya jinkirta ta har sai watan dhulhijja sannan ya fidda ta kaga ya ya, ya ainihin cutar da talakawa suna ta zura ido bai ba su ba ya cutar da su suna ta sare ya ki ba su ya cutar da su tare da an samu fatawar lajina sun yi fatawa kan kamar misali in zakan mutum a sha'aban ne ya ce bari ya batta zuwa ramadan saboda falalar yin sadaka a watan ramadan suka ce babu laifi amma babu ya zama babu cutarwa a ciki musamman in ya zama su can fatawarsu za ta bambanta fa da tamu domin su suna da lajina ko da suke karɓar zakan su tattara su raba kuma sannan su su da talaucinsu ba irin namu ba ina ba ta gani ba irin namu ba wata shekara na taba jin wani ya kira daga somaliya ya kira mufti yake tambaye shi kan mutum zai iya bai da abin sahur da azumi ya yi ɗaurere shi ba Allah bai ma san daurere ba mufti bai san daure ba sai yanzu musulmi ya rasa abin da zai ya kasa amsa fatawa yayi ta kuka ba wa Allah yayi ta kuka ya ga mu in a cikin mujtama din mu ne eh ba wani garibin abu bane ba to da ka fatawa ta kan canza da yanayin guri akan abin da ya shafi ahkam an fahimta ko amma banda aqida matsala ta aqida da manhaji ko a cikin ƙasa ta uku kake eh iri ɗaya ne ko a can ƙasa ta uku kake iri ɗaya ne da wanda yake sama ta ɗaya da na sama ta bakwai an fahimci wannan sai Allah ya lwata musu addu'ar annabi Ibrahim da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan ne addu'a ce ta annabawan Allah na'am to saboda haka eh sai dai mugunta sai dai mugunta da haka ba a jinkirtawa mutum ya bayar ya sauke farko amma jinkirin da ya yi shi kuma zai haɗu da Allah ya tuba kaga in kala wannan in kai mufti ne aka kawo ma ga wani ya jinkirtar da zakai shi in kana so kai maganin shi kai maganin shi da kuɗin wanda ya yi banna da kuɗi da kuɗi ake maganin shi yawwa sai a ce to yanzu bayan ka fidda kuma ka ba da sulusin zakkarka in kana so Allah ya fi maka sulusin abin da za ka fitar na zakka kuma sai ka ɗibo shekara mai zuwa ka ga aiki kaga faɗa da cika amma ya halatta suka ce mutum ya ba da zakar shekara biyu ana cikin wani yanayi an shiga faka da yunwa kamar irin wannan lokacin sai ce to bari ya haɗa zakar shekara biyu shekara uku ya bada na gaba ya bada to amma kuma zai yi lissafi abin da ya hau sama shekaru na gaba wanda ya kasa kuma sadaka ya kun gane amma san samu ne in ta zagayo ma ya ƙara ɗiba ya bada tunda ana iya karawa ko annabi sallallahu alaihi wasallam kan zakar abbas ne yace amma al-abbas fa alayya ne wa mithluha ko zan bada ta da kuma irin ta sai ya rubanya biyu sai ka ku taba min babana amma alimta ya umar ya umaru anna amma ar-rajuli sunu wa abihi kun gane wannan ko sai kuma wani yana iya fidda mu wani zakka zan fidda zakka to ina cikin wani hali kila ban da dama sai ya koyi zai diba a dukiyar shi sai ya fidda um tun yanda annabi ya fidda ma al-Abbas ibn Abdul Muttalib daga dukiyar shi gane ko musulunci kenan musulunci kenan to sai magana kan aikin haji shi kuma haji wannan magana da ya kawo mazhaba ta Imam Ahmad kuma ita ce daidai cewa an farlanta aikin hajji amma ba a ce lalle shekaran nan sai ka yi shi lalle shekara mai zuwa sai ka yi shi ba ya sa ma malamai suka yi sabani mutumin da yake yana buƙatar aure gauro ne shi sai wasu kuɗi suka faɗo ga shi bai yi aikin hajji ba yanzu aikin hajjin za shi ko aure zai yi an tattauna wannan misala to kaga dai kenan akwai malamai da yawa sun tafi kan ba dole sai a shekarar za a yi ba in ba da haka ba ai ba za a tattauna misalar ba ko tunda shi ma aure bai da lokaci a ce dole sai lokaci kaza za amma dai babu shakka wanda ya fara gabatar da wannan ibada ya sauke wannan nauyin ya fi falala akan wanda ya jinkirta domin fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum to wannan shine karshen littafin wato ainihin usulul sunna al-imam al-humaidi rahmatullahi ta'ala alayhi to yanzu insha Allah za mu